أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين shekunanmu waɗanda suke tafe da malamanmu da iyayenmu da jafiranmu da sarakunanmu da iyayenmu wadda muke tare da su nan maza da mata da yan uwa masoya Allah masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mazan mu da matan mu na cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yau da ranar din Allah yarda wanda ya dace da biyar ga watan Rabiul Awwal idan shugaba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1442 wanda ya dace da 22 ga watan goma watan Oktoba, miladar aiwa na mai isa ɗanna na Maryam shekaru 2020. Alhamdulillah muna yi wa Allah godiya kamar kullum mun sake da kan karatun mu na littafin sayin gurguwari a mujalladin ka na biyu a juzuki na hudu a shafi na ɗari biyu da hamsin da shida a kan hadisi na dubu da ɗari tara da biyar kamar yadda cewa muka fara karantuwa. lokaci ya kwace ma da kuma ina muka tsaya jiya din nan to to to to alhamdulillah Allah ya mu dashi wato shi mai kiwon dabbobin din nan manzon Allah inda yana biye da mu daga jiya dan mara karanta tarihi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar Makka ya koma Madina da yadda Abubakar ya bashi gudumawa da dukiyarsa da ‘ya'yansa da kuma shi a kan kansa, ‘ya'yansa biyu sun yi hidima kamar matan su irin su asma ubintu abin bakare wanda ake ce da tazzatun da ta kai ne kuma har yanzu ya amfani da dukiyarsa wajen sayan abin hawa da za a yi jira a kai sannan shi kan shi ya ba da kansa kamar yadda da ya duk muka karanta to kuma kamar yadda muka ce yana da kyau a ringa lura da yadda annabi yake gabatar da harkokinsa ko abubakar yake gabatar da harkokinsa kun ga dai annabi Allah ne ya gushi kuma baya jin tsoron kowa amma saboda wani dalili sai ya zama to hanyar da yaron yake taka Abdullahi dan Abubakar ya je ya ba su labari ya dawo sai Amir bin Buhaira ya zo da dabbobi sai su bi wannan hanya dan takun sassawansa da ya tattaka ainihin raƙuma su tattaka da zama ya bashi. Saboda haka ba a barin abokin gaba a ba shi kufa wanda zai maka jinga. Saboda haka ɗan uwa a kan wannan farai da gaske. To shi ne na ake cewa shi Amiru bin Buhaira din wanda yake kiwon dabbobi yankinka sai ya yi yaren ainihin masu kiwo. Yare na masu kiwo. Kuma masu kiwo suna da wani irin yare wanda idan suna wa dabbobin sun kadai suke fahimta idan ka samu bufilata ne ko wanda ya saba da kiwon shanu ina ya kiwon shanu idan an zo da agonin tsawa da za ka sun yi sai ka ga dabbobin sun ɗauki wani irin tafiya wani sa'in har kuma za ka suna yi to irin wannan murya da shi mai kiwo ce shi ne na aku nan ake magana to saboda haka shi an rubuta buhaira idan ya irin wannan sikinan ya share sun sani yanzu mu kira ta ne ina jin tsoro alhamdulillah malamin mu ya iso sai ma an kawo na shaji jaka ya yi ko wannan waje mai albarka a karmuka Allah muna maka albarka da zuwa muna fatan kuma Allah ya kara lafiya Allah ya ja kwana Allah ya sa gama lafiya alkaramin maulana rasulullahi a ya yi ko wannan waje mai albarka ko jama'a kun je shi wannan mai kiwo yakan wani irin murya wani irin sauti wanda su dabbobin zai su gane da zai da aka samu fulani a daji in yana jin tsoron wani abu akwai wani irin kiwo da zai zai gudu to shanun gaba ɗaya da su wasu ba za ka samu kuɗi a wajen ba kuma sun san yadda za su je su haɗe to irin wannan sai shi amur dan buhara zai yi irin wannan murya kamar yadda ya zo cikin wannan hadisi a bengalafin ainihin wato da jinkiri lokacin da sauran ɗan tuhun dare kenan kamar yadda abin ya kalu zalika fi kulli laylatin yana haka haka cikin kowane dare min tilkal layaliyar salati a cikin wancanan kaddarare guda uku wanda annabi ya zauna a cikin kogon da shi da abubakar to jama'a kun ga annabin ku annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya zauna a cikin kogo kwana uku yana fama da yunwa yana fama da zufa yana fama da abin da yake fama da shi dan ya cikar mada da wannan sako na addini to baya dacewa ga musulmi ya yi wasa da addini matukan ya sani idan mutum bai sani ba to wannan babin shi daban amma in ka sani bai kamata ka yi wasa da shi ba ga dai rasulullahi ya fita cikin tsoro domin da za su fita ma daga gida abubakar ba ta gaban gida ku fita ba ta baya ne yana cikin tsoro kuma sun matsale sai cikin dare domin cikin dare annabi ya fita da shi da abubakar kuma ta bayan gida a bayan gidan ma kamar a ce irin karfe uku na dare ana neman gudu don lokacin azuba ba ta yi ba annabi ya fita da shi da abubakar ta baya kuma ya fita saboda haka ko da gari ya waye ko masu neman su suka zo neman su aka nema na da gida ba same shi ba sai abin muna bin tsari ne kuma aka zo gidan abubakar ba samu manzon Allah ba samu abubakar ba eh wannan tarihi ne domin shakarantawa Allah ba mu dashi ba to shine nan ma'anan ya zara kun ya qalu zalika fi kulli lailatin min tilka layali salat to anan shi sayyidina abubakar ya amfani da dukiyarsa wata ajara sai ya dauki kodagon wata ajara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama shi manzon Allah wa abubakar da abubakar sai suka dauki kodagon rajulan wani mutum min bani daini daga bani daini وهو من بني عبد بن عدي ina daga cikin kabilan Abdu bin Adiyin shi wannan wanda suka dauka dan godogo shine Abdullahi dan Quraiki kamar yadda muke karanto a tarihi yawwa hadiya kasancewa sa mai shi yadda su kan hanya saboda ya kware akan hanyoyi koyayyun hanyoyi kuma jama'a ku ga abin mamaki irin na Maulana Rasulullah mutum da zai tafi yalwa yalwa nan kirkin za ka tafi yalwa yalwa na hagun kai amma da nan ta tashi sai ya nausa sai yana wajen kokari dan ya bacce kafarsa in ma da da kafiran wani ya gan shi to abin da zai ba da shaida annabi ya yi sanan ne a halin shi kuma Maulana Rasulullahi yana so ne zai tafi kamar yalwa amma sai guda ne ya yi sanan ya yi kokari saboda ya bacce kafa ya bacce bari saboda haka komai akwai dabara akwai a lura da yadda annabi yake gudanar da harkarsa. Hadiya, mai shirya da kan hanya, irrekan wanda irrekan wanda yake gogagge a kan sanin hanya da taurari. Eh zai tafiya cikin dare yana lura ne da taurari. Shekh Irre da taurari yake tafiya cikin dare. Ta, wannan mutum shi ne nan shehu sai kawo wallahu ta'ala alam wasu malamai daga cikin malaman sayyuwar Buhari suka ce wannan bayani da zai zo nan gaba. bayani ne na shi a marawacin hadisi malamin imamu na buhari na farko wanda shi ne kawo wannan abdullahi bin bukairi ya abin bukairi kai to shi ne ya kawo yi wannan fassara wani hirritu almaju abin da ake kira hirritu wato wani kwararre wanda ya kware wajen sanin hanya wanda ya kware wajen sanin taurari bila hidayata da shirarwa kuma kuma shi Allah ba a duk da Allah bai iya ba. Wai shi da ake ganin ya kware ne a cikin tafiya, da tafiya ya tafiya shi ma zai je kaza. Ya kware ba. Ai ba wani Rasulullah shi ya jagorancin tafiyar kuma daga ba. Yau da aka ɗauko ake ga wani shi ne kwararren to shi ma zai zo kaza. Eh saboda ai ba irin ta Maulana Rasulullah. Kuma a cikin wannan tafiya ne, Sayyidina Abubakar yake haduwa da waɗanda yake haduwa da su ya haɗu da wani mai kiwo ya haɗu da wata mace ya haɗu da wasu mutane duk da manzon Allah to sai ku tambaye shi a shekaru na haihuwa annabi ya girma Abubakar da shekara kamar biyu to amma a gani na ido Abubakar ya ga manzon Allah tsufa ba shi ya ga dan wanda bai san manzon Allah ba sa Abubakar saboda shi Abubakar ya yi yawan duniya ya yi kasuwanci ya je garuruwa daban-daban tsakanin manzon Allah wanda yake haɗuwa da sunan zai ce a Abubakar ina ga da da wannan yaro yanzu suna da zan annabi yaro saboda ganin yanayin siffan yan maza ba kuma kyakkyawan sifa ne Allah ya yi shi shi yasa sai ake ganin shi kamar yaro ba kuma yaro bane gaba yake da Abubakar din sai ce ai mai nuna mun hanya ne kawai ne yake kira mai nuna mun hanya yana nufin hanyar shirwa zuwa ga Allah zuwa ga duniya na rashi eh to su kuma sai su ce a wanda zai nuna mun hanya ne a yi tafiya amma Abubakar ba haka yake jiri ba Allah ba mu albarkacinsa alfaran maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to shine nan ke cewa zurriyatu al-mahir bil hidayah kada ga masa kirfa to kun ji ko shi wannan Abdullahi dan Quran kidin kada ga masa hakika ya nutsar da hannunsa a cikin jini ilfan jarran kuwa wato su laraba suna da wata mummunar al'ada baka san da manzon Allah ya zo sai ya shiyar da su al'adar shi ne idan ni da kai mun yi alkawari ba za ka saba ba zan saba ba to ka'ida ne sai mun kawo jini ko kuma wani abu kamar ruwa mu ajiye ka karanta ne ma a ranti to sai in sa hannuna a cikin ruwan in fitar kai ma ka sa na ka a cikin ruwan ka fitar in muna da yawa mun kai ɗari ruwa sai ya sa ne cikin ruwan in kuma jini ne shi ma kowa sai ya turbe hannunsa a cikin jinin nan wani mummunan ta'ada ce wadda da manzon Allah ya zo ya canja ta to shi ne ake nufin gamasa shi wannan mutum ya yi alkawari da kafirai za su taimaki juna ga shi kuma ba musulmi ba ne to ga musulmai kuma sun zo sun ɗauke shi haya ya shi yadda zuciya ya ke nan zai warware wancan alkawari da ya ɗauka na rantsuwa ko kuma zai warware ba shi ne ma'anan wannan kalma ɗin nan ya riga ya kulla alkawari da ainihin kafirai cewa zai taimake ku ba zai cuce ku ba. To amma yau ga abubakar da manzan Allah sun dauke shi haya an biya shi ya nuna musu hanya shin zai tona asiri ko ba zai tona asiri ba. Sai zama bai tona asiri ba. Sai zama ya rike alkawari. Ga shi ba musulmi ba amma ya rike alkawari. Wannan ya cancanci a mishi jinjina. To irin waɗannan ne ran tashin kiyama don malaman tarihi sun zai nuna sani. Shin ya musulunta ko bai musulunta ba? Amir bin Buhairatu ittifaqan ya musulunta amma Abdullahi bin Raikin ya musulunta ko bai musulunta ba wasu da ce bai musulunta ba ko bai musulunta ba wannan hidima da yawa annabi Allah ba zai kunya ta shi ran tashin kiyama ba ne mutum Allah ba zai kunya ta shi ba kai wa annabi hidima sannan ka waye gari kuma a ce ka tashi ba za ka tashi ba idan kun kiyaye karatun da muka yi a wajen tsoro malaman tauhidi cewa in ana maganar imani shi ne suka ce abin da ya tabbata a zuciyanka ko da baki bai kurta ba shi ne nan gane imani ba zuciyar shi ya yi imani da annabi muhammad har ga shi ya yi hidima ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya tabbata mai imani ko da bai kurta ba malaman fikihu ne su ne suke ce sai an kurta amma ba malaman tauhidi ba kuma wannan ba harka ne na malaman fikihu ba harka ne na malaman tauhidi ko malaman fikin zai tsaya a babinsu malaman haƙi zai tsaya a babinsu malaman tauhidi su tsaya a babinsu an zo magana ne yau a kan tauhidi to authority a kan wannan fanni su ne malaman tauhidi to idan mutum ya ce a ai ka za ce fannin ka ne ka yi magana fannin ka ne bar masu fannin ka yi magana saboda ayan fasalu ahalar zikir in kun kula ta alamu to ahalar zikiri a fannin tauhidi malaman tauhidi a bangaren bikiru malaman bikiru a bangaren hadisi malaman hadisi fanni kowanne a bar masu yi dauke magana kanta to ala ayi halin ne wannan yayi wa manzon Allah hidima Allah ba mu albarka tun da albarka Maulana Rasulullahi ya kuma ba mu albarka manzon Allah to shine yake ce ga masa ilfa fi alil asibin wa'il a cikin iyalai na asidan wa'ilu asidan wa'ilu shi kuma kaga kowa ya san irin shakiyancin da ya ringa wa manzon Allah da irin yadda yake kwaikwayon manzan Allah da sauransu ne abin da ya faru da shi kuma ya faru da shi wa huwa la dini kufarin quraish kun ji ko yana na akan addini na kafiran quraishawa fa amina sai suka amintar da shi fa tafa'a ilayhi rahina tayyima wato da Abubakar da manzan Allah suka amintar da shi ni ba ba musulmi ba ne za ku ɗauke ni haka suka ce eh mun yarda mun yarda da kai annabi ya ce ya yarda da shi a wakarci shi kenan mai gida ya ce ya yarda da kai ai shi kenan ni na awanni da suka aminta da suka bashi kuma abun hawa da so ni ikon Allah abun hawan na sai suka bashi ya kula da shi bayan kwana ɗaya biyu uku a rana na uku ya kai musu abun hawan waje kaza ko kwana sun same shi a wajen haka aka yi wannan alƙawari kuma aka biya shi kuɗinsa to shi ne nan ya suke faɗa فدفع إليه راحلتيهما ووعداه دار ثور بعد ثلاث ليال suka mishi alkawari ya kai musu wannan rakuma a zarar sauri wannan kogon da suka ne suka shigar nan bayan darare uku zirayi da kai ma da ainihin sujjan subuhar salafi a asubahin kwana uku to shi kenan wanda daga ma'ahuma amiru bin buhairatu amiru dan buhairatu da ya tafi da abubakar da manzon Allah dalilu da mai nuna musu hanya shi ne abdullahi dan guren gidin ba a kaza bihin dariƙar sawayi ne sai ya rika da su hanyar wato jabban kogi wato bai kuma su hanya sosai ba domin da fi da su gefe gefe na kogi a mai arrabi kurma a tuni Allah ta ga mishi alkhairi ya yi bayani daga wajen kaza zuwa wajen kaza zuwa wajen kaza zuwa wajen kaza shi tsara ka samu ya fara tafiya magana ثم كذا ثم كذا ثم كذا abu ta karfi na yin karatu da ba da kuma yana fa'idantar daga wajen kaza sai wajen kaza sai wajen kaza tsakanin wau to a nan ne ka tafai kusa kusa shine na ya kawo irin wannan tartibai sai ga mun masu nan sai mu riya shan ashqa in har ana da ita banda na malla aliyu kari to ita ma yayi wannan tartibi daga wajen kaza zuwa wajen kaza to shi irin wannan tafiya ne da aka jin sai ya rikice kuma Allah ya ce mai ake cike ya ce ya rasu da layi ni ma ba nan ba na fi mauce ya ce to da ba da annabi sai wuce shi kuma ke muna hanya eh manzon Allah al'amarin shi akwai ban mamaki kwarai da gaske kwarai da gaske Allah ba mu albarkacin sa albarkan maulana rasulullah wannan shine karshen hadisi na dubu uku da ɗari tara da biyar din nan wannan hadisi na gaba shine na dubu uku da ɗari tara da shida shine wanda za mu karanta a yau wannan sauran karatu ne da ashe da ashe mun karasa to kaddara ya sa mun karasa ba to sai yau din Allah ba mu tashi ba قال ابن شهاب وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلقي وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جوشم أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جوشم يقول جاءنا رسول كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما من قتله أو أسره فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قوم بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصابه قال سراقة فعرفت أنهم هم فقلت لهم إنهم ليسوا بهم ولكنك رأيت فلانا وفلانا انتلقوا بأعيننا يتقون ضالة لهم ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أقمة فتعصبها علي وأخذته فخرجت به من زهر البيت فأتت بسجه الأرض وغفلت آليه حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم فأسرت بي فرسي فخرجت عنها فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منه الأسلام فاستقسمتم بها أهل الرهن أم لا فخرج الذي أكره فركبت فرسي وأتيت الأسلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات ساهر يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا ركبتين فخرجت عنها ثم زجرتها فنهلت فلم تكل تخرج يديها فلما استوت فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها أسان سائغ في السماء مثل الدخان فاستقسمتم بالأزلام فخرج الذي أقره فناديتهم بالأمان ووقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من العبث عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إن قومك قد جعلوا في كبية وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم وأردت عليهم الزاد وأردت عليهم الزاد والمتاع ولم يرزقاني ولم يسألاني إلا أن قال أقفي النار فسألته أن يكتب لي كتاب أمني فأمر آمر بن بحيرة فكتب في رقعة من أديمي ثم ملا رسول الله صلى الله عليه وسلم آه wannan rabin hadisi ne za mu je mu fassarta wancan sai mu dawo mu ƙara sakara sun zo mu fassarta asalin wannan babi ne an gine sun manta ba ana gaya mana darajoji na ansaru da muhajiruna ansaru mutanen madina muhajiruna wanda suka yi hijira daga makka zuwa madina tare da shugaba sallallahu alaihi wasallam wanda fadalan abubakar yadda ya taimaka manzon allah yadda aka yi hijira yadda har suka abin nan yadda ya dabba yadda ya ce wata wata hudu a karatunmu na jiya in ba kuma mutu ba yadda suka ba shi abdullahi dan wurai gidi yadda suka yi ayan amiru bin buhairatu yadda suka yi hidima yadda annabi ya biyo ta gidansa aka tara musu gugure kamar da jiya muka karanta abin da za a daura gugurin babu illa ainihin asma'u bin fadin bakar da ya amfani da gidan ta take ta da daurewa manzon Allah gugure aka fito wannan duk yana nuna girman abubakar da girman ahalin gidansa manzon gashi mun sauka kan wani sahabi kuma shi ma yana da ta'alluki da karatun da muka fito baya amma shi kuma nashi wata duniyar ce daban wane ne wannan sahabin shi ne tura kan dan maliku ya zo ya musulunta amma lokacin da bai musulunta ba ba yana ɗaya daga cikin wato ɗan kuntun bala da ko ta wani hali sai sun dawo da annabi ko ya dawo da shi da rai ko ba rai ko ya dawo da abubakar da rai ko ba rai abin da ya faru shi suraka da bin mali an san shi mutum ne mai nashi in ya fara bibiyar abu to sai ya kure sai ya rike abin bai taba sa abu a gaban shi zama bai rike abin ba kuma ga shi kwararre ne wajen yin wato duba ya kware a duba ba ma shi dubansa yana yi ne da kyamare kyamare wani sa'in da ruwan ƙarfin ake amfani da wani sa'in ana amfani da asalin itacen da aka goge shi baƙi sai a rubuta a wannan in abu ne wanda ake so a yi ko kada a yi to sai a rubuta a wannan na hani rabbi ubangiji na ya hali wannan kuma amara ne rabbi ubangiji na umarci don hara haɗa ka kada ka haɗa ka buga idan na hani rabbi ya bayyana ko kada a yi idan amara ne rabbi ya bayyana to sai a yi To a wannan kuma na kyamaren wannan wanda za a fita wajen yaƙi ba a gaje ba, na wajen yaƙi za a rubuta a alurruhun lallahi zan cuce su, ko su za su cuce ni. Wannan shi ne kalmar da ake rubuta, shi sa Buhari ma da ya kawo kun da ya kawo ke nan, mu za mu karanta za ku jin. To shi su raka su min mali, inayar Allah ta yi aiki a zarga tun fil azal cewa zai dawo ya zama masoyin annabi. To, amma Allah ya nuna mishi aya ɗaya, bai karɓa ba, aka nuna mishi aya biyu, bai karɓa ba, aka nuna mishi aya uku, bai karɓa ba, aka nuna mishi aya hudu, bai karɓa ba, aka nuna mishi aya biyar don shi ne a cikin wannan ruwa da makaranta. Daga wannan sai wannan daga wannan sai kowanne kuma ya isa aya, amma bai gane ba. Saboda inayar Allah ya zantar dole sai ya zo ya haɗu da manzon Allah sai manzon Allah ya mushi mu'jiza in ba haka ba ai tun yana gida da ba zai fito ba amma kaddaran Allah zai ta sa lalle sai ya fito saboda manzon Allah yana so ya nuna mishi mu'jiza to shi turaka tun wani me yasa ya fito wajen neman annabi ba musulmi ba ne shi a wajensa kuɗi ya fi annabi a farko farkon bidayansa ku gane wannan da kyau shi ba abin da yake so a rayuwarsa kamar kuɗi. Kauni ba ta sani ba, amma Rasulullah ya sani, saboda mai magana da Allah ne Allah ya sanar da shi. Saboda haka shi ne kuɗi. To ana zaune a Makka bayan maza Allah ya tafi aka yi shaida. Shaidar da aka yi shi ne, duk mutumin da ya dawo da annabi, ko da rai ko ba rai, ko ya dawo da abubakar ko da rai ko ba rai, rakuma ɗari. Aka sa rakuma ɗari kan manzan Allah, rakuma ɗari kan kurakatu bin Malik. Aka kan shi sai na abubakar. Aka sa. to shi ke nan yana zaune ya tafi can unguwansu wanda yake tare da jama'arsa jama'arsa banin musulunci wani abin da ne nau'i ne na larabawa to yana zaune a wajen bayan jin labari ya kewaye gari cewa raƙuma ɗari ɗari a kan abubakar da manzon Allah mu ce kuma wani waƙiya ya wanku to waƙiyar shi ne za a karanta mana ana zaune sai ga wani mutum daga daji ya fito sai wuce ya turakatu yana magana da turakatu da mali cikin jama'a na ga wasu wasu mutane can guda uku ɗayan yana yin kama da muhammadu da wasu mutane biyu shi suraka zaton ziyarar jaya cewa eh lalle annabi ne da wanda yake tafiya da to amma shi baya son a je a dawo da annabi don a karbi diyar raƙuma da rai ya fi don shi ne shi ne za a karawai ko shi ya sani annahum cewa sun sun ne abubakar ne manzon Allah ne da masu tafiya amma sai ce a ba ko bane sai ya wawai tattaka magana ya ce a ai ka za ku wani da wani abin hawan ya bata sun je suna yawa watakila ko su ka gani ya to kuma ba wannan jan ko daga bin sana hawan su amma kuma shi ya san ba haka ba to shi ne zauna cikin jama'a ana hira ana hira sai ya bace su da aka ɗauki wani hira na daban shi ne sai zara jikinsa shi ne sai ya tafi gida. saboda ya ci ga inda zai je dawo da mutane ya samu rakuma ɗari ɗari har guda biyu ya samu duk ya dawo da su rakuma ɗari biyu ya dawo da mutum da ya rakuma ɗari amma shi tajin nasu ne ya fi yawa a kan annabi ya dawo da shi duk su raka su ɗan to shi ne bai zara cikin su ya tafi shi ne sai ya kira wata yarinyarsa ya ce to abin nema ba ya samu a kinka mun a shirya mun kaza da kaza da kaza kuma ɗauko min kinana akwai ainihin kwaninsa kwanin wanda a cikin kwanin yana zuba kyamararsa na duba ɗauko man da na ke muku zakin duba ne yana zuba kayan dubansa a ciki saboda haka da ya ɗauki mashinsa ya ɗauki ainihin takobinsa da ya ce a kawo musu wannan kinana wanda a cikin kayansa ne na duba shi ma zai rafiya amma ya kuma gaya wa yaronsa ya kai musu dokinsa wajen kaza da yanzu ya fito ta gaba masu yadda tattar bayan gida wajen kara kan shi to shi ne ne ya hau abin hawarsa da ya hau abin hawarsa sai Allah ya nuna masa aya aya sai fara nuna masa shi ne tun da yake ƙwararre ne kan abin hawa inda doki bai taɓa kada shi ba yana hawa doki ya fara tafiya doki sai sai taɓa ya sai ta kifar da shi kaga Allah ya nuna mishi aya da ke kan anya wannan tafiya sun kawo kuwa ni ne yau don ke yake tsada ni kuma ba rai kuwa ba za ku kuma zaɓi wasu mun tsari ba so da kun ke tsada kai ba ku ka gabi mukun ya zama abun ya zama shi aya da yake ko mutum da aka ne faruwa daidai da zama ai da ma kyamare sai an zauna ake buga su ɗan gyara zamansa to shi ne sai jawo kinana wannan ainihin kwarin nasa sai zazzago kyamaransa ya karanta surkullansa da bin ya kurkarin da bin a alurruhun amla bin sai wasa sai abin da ya bayyana mishi sai zama baya so cewa ai shi ne zai cutu ba ku ba yake a ba na san ba ka kare amma dai yau gaskiya zan saba maka kaga karo na biyu ke saboda haka sai saba ma wannan abin a dukiyar nashi don abin duba sai har dokinsa dokin ta sake kare shi karo na biyu da ya kamata ya hankula sai bai hankula ba sai kwanta sai yake shingida ya dauki hannunsa ne sai ya dawo wuyarsa ya ce anya wannan tafiya na wa bai za'a ko ke kada ni yau har sau biyu ya ce ko ya kamata in sake yin duba na sai sake yin duba duba ya nuna mishi shi ne zai ko annabi ba abin da zai samu annabi bare abu to maimakon ya dawo bai dawo ba shi sai sashi sai hau dokin ya zabure ta suna tafiya shi ne sai an gora sunan lai. Mutum sai ke gaya mana yadda ya zargu, ya ce manzan Allah baya waiwaye amma abubakar an jima ya waiwaya an jima ya waiwaya haka yake da shi ba zai sako dokinsa da bayan yana nufin zai musu illa ka ga aya da aka nuna mashi a baya to ya nuna shi ya ko a annabi za a nuna mishi aya na hudu yana zaburan doki da wannan miya sai kafofinsa suka nitse a ƙasa da suka nitse a ƙasa ya yi ya yi abin ya kasa yi wa ya yi ya yi abin ya kasa yi wa da ya daga muryarsa ya ce ya kusan masu tafiyar nan muhammadu na san wannan aikin ka ne a sake mun abin hawa na ya sani saboda ya san rasulullahi sarai manzan da ya yi zuri aka sake mishi abin hawa me ya kamata ya yi amma sai ya ki saboda aya sai sake matsa to wannan matsa ne da ya zafiri abin hawa shi ne tafsika har gwiwon abin hawan shi ne ruwayan buhari sun zama mun sha karanta mun koyo gashi mun sauka a duniyar buhari buhari na karanta mun to shi ne fa doki ta ji ruku shi ma sai ya ji ruku wannan ne hankalin sai ya dubuta yin yadda ya ji kasa ya kama doki kuma ba wannan ne ba shi abin nan ba sai ce wa rasulun lahi na san wannan aikin ka ne a zake ni ya ka sake shi ana sakan shi dokin tayi tayi da shi abin ya kasu ya can kama an zaro ta da tsalle kenan sai ta koma can da ya waiwaya ya duba asalin inda dokin nan ta zaro daga ƙasa ko shi ne sai ga wani kura bakin irin ya murtuke ya san za ka ce hayaki ne yana fita daga asalin inda dokin ya taka sai tsornikin shi ne sai sama tuni da zafi na wannan tsoron wata ce bakin kirin kamar wuta wanda yake kusa zafin zai zama sana cuta da shi nan ne shi da kansa ya ce na tabbata al'amarin muhammadu sai ya kai ne kai don haka ba abin da yake mun irin sallama to amma da yake na san shi mutum ne wanda bai damu da abin duniya ba to ni wani dabara mana shi ne zai ci kawai ya rasu da lafiya zuwa abin da yake so na yadda na sallama na beka na yi imani da kai na kuma musulunci amma gaskiya muhammadu abin da yake so a rubuta mun takarda a rubuce a bani takarda a rubuce cewa in ka koma daula ta shimfiɗu maka nema in zo da ne za a ci daula. Ƙwarin maza na cewa abubakar rubuta masa a wannan ruwa ya amir bin buhaira shi ya rubuta. Sai aka rubuta aka bashi ce a bashi. Maza ta ya ce masa idan ka ci duniya ta shimfiɗu ni ba na sa ba alƙawari ka zo min zan ba ka duniya. Suka yanzu shi da maza Allah ya karɓi wannan takarda. to wannan takardar ya nuna shi tana hannunsa tana wajensa ana nan wajen shekara goma sai fatu makata domin ana magana hijira ne kun tuna to a shekara ta goma da aka fatu makata sai ya lallabo ya zo samu manzon Allah a ranar eh yana zuwa zaben ta gashi wani ne na koma koma munafiki ya annabi shi ku gane shi ya riga ya mutunta kuma mun ba shi amana ya dinga matsowa an yi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa in zara takarda ya rasulullah an gane wannan takarda ai ne wayo ne ko wanda ku dan wayo yana da wayo to shi manzon Allah ba kamar mu bane eh shine da yake matso ya matso ya matso kudu ne ya tura ka kudu mali matso kusa da mai kai tura ka dan mali yau ranar cika alƙawari ne da an baka abin da za a baka ya matso annabi ya sa a masa alheri goma sha ya ce bayan kuma ya alfarta masa domin a can can bayan lokacin da aka rubuta takardar aka bashi ya ce haba a tsira ka kashi ka wata ma duki har sai ta yi shi ka karasa ya za ka da shi ya za ka yi idan aka sa maka kalli na kisra aka baka kwanjagen sa na mulki ya za ka yi ya ce ya rasu kisra da kake magana kisra bin gurmuzu da ke kwarai kisra dan gurmuzu shi na ke nuni ni din nan zan sa kamin da yake aka manyan su kamar gashi ba na ganin ka kasa to gashi ya zo a farko a makkata manzon Allah mai jima ba yayi wafa abubakar ya bayar alifanci ya wuce ɗin ɗan na umar wata sai na umar ya tura rundunar da su sahabin abin wa ƙasi aka je aka ciyo kiran kirabinan kisra da yaki aka tattaro kayan sarautar kisra tarihi ya nuna ɗan uwa musulmai a dukkan sarakunan duniya da aka yi su na wancan zamani ba sarkin da yake sa kaya na alfarma na kuɗi na tsada kamar kisra a nusharwa babu kamar sa babu saboda haka riganka na zinariya wazanka na zinariya hatta hukunka na zinari ne wanda kanka na zinari ne bare kuma kambinka na mulki ya ishe ka ba dukiya ke so ba dama dukiya ne ya sa ne ce dawo da alin muhammadu to ga da muhammadu ya bashi dukiya da aka gwada kayan wajen sai ina umaru ya tuba ya tuba ya tuba ya ce jama'a waɗannan wanda suka kawo kayan nan ba su ɗauki komai ba sai ya za musu jingina domin suna da amana ba don haka ba sai su doye kan haka sun kawo komai da komai sai na umaru na waiwaya sai na cewa ina su raka fitan malin ko yace gani yace duk wannan kayayyakin kai da ke so ka sa aka ba shi wandon aka ba shi rigan aka ba shi ainihin wannan kambi din yace je ka sa ka zo mun da ko yanzu nan mu garba cikin ka da ke sa ya zo ga kamni sarautar a kansa ga ainihin kwandage da dai jare ma a wani abin da ke daura shi a nan ana ce musu dai jare an musu ado da zinare yana ɗauke ido kayan kansu an musu ado da zinare haka wannan haka rufe da ina umar ya dome shi sai ya faɗi wannan kalma tashi mace huriya ya ce a'a kun ga ɗan balarabe ɗan ƙanƙani daga banu mutulitu a kanta akwai taju na kisira kuma akwai hanayen daga ainihin kwandage na ainihin wato kisira ya mata wannan kirari ya ɗauki kalman a arabiyun sai ya yi tafkirinsa a arabiyun balarabar kawai kenan ba sai tafkiri a dindin din sai masa ruwa an bage masa fata ya saya ko ai rabiyun min bani mudlijin alaihi tajin kisra wa ala yadayhi suwara kisra a kan tsagakan ne kisra a hannayenka kuma ga kwandage na sarkin kisra wanda ake sawa a yi ado da shi shi tura ta kudin mali saboda haka aka ba shi wannan to jama'a ku ce mi ku ce mi sirrin manzon Allah ba a fatahu makkata ya zo wajen manzan Allah manzan Allah ya cika mishi alƙawarin shi ba ya zo da daga ka har yana daga manzan Allah manzan Allah ya ga wannan makoyi ne amma yana da illa shi ne ce masa masu ya turaka da masu yau ranar cika alƙawari yana zuwa gaban manzan Allah zai zai gore shi sai aka mishi tafiyar sai aka ɗauke son zuciya son duniya da yake zuciyar da sai aka ɗauke sai aka cika ta da koran Allah da son Allah. To yau mutumin mai neman rakuma dari ya dawo da annabi, mai rana kuma dari ya dawo da umaru da zai na abubakar sai ga shi an bashi kambi guda ɗaya, kambi wanda zai iya siyan rakuma su To jama'a me ya faru? A wannan waken me ya faru? Ya sa kan ya yi komai. Yana tsawa kan sai aka da hawaye. Suraka yaya kai ne neman dukiya yau da dukiya ya samu sai ce ya ubangiji da kai nake magana wannan dukiyar ba na bane ba ni da komai na annabi muhammadu amma da gari daman ka sai baka danka mishi ba sai ka danka mi abu baka yi biya alifancin ka baka danka mishi ba sai ka danka mi umaru ma gashi da ransa da komai amma baka bashi baka bani ya Allah ina tambayin ka tsakanin wannan sahabai anya Allah wannan ba wani abun aka mun na je lahira in shiga uku ba in shiga karku da zama na shiga wutar jihar nan haka yi faɗa sai za su haka yi kuka a cikin fasin ina alimin abin dalib sai ce ina wane da wane da wane ce ga yake kuma ko sai kira kamnin ya ce wannan kuna ba ku kuɗe kura ba ina wane da wane gani ya kira kwanda ke na hannunsa na damar nuka musu ya kira wayan nan ya nuka muku ya kira hatta rigan hatta wanzan hatta hufin jiki na koda da allura saboda annabi ya wanke shi a ya ce matso tsoron cika alkawari kallon da gurin yayi ai kallon gurin ya masa aka cire masa son zaman fiyan a cikin zuciyarsa aka tsarkake shi aka cika shi da imani wannan shine tadbisi na kintan da imamu buhari ya kawo saboda haka jama'a sai mu karanta mu gane buhari ya faɗa Allah ba mu albarkan imamu buhari da san maulana rasulullah قال ابن شهاب ابن شهاب الزهري يفدا واخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن اخي سراقة بن مالك شنو دان دان uwan سراقة بن مالك دان جوشني ان اباه cewa lalle babansa shi ne turakatu dan mali abbar ya ba shi labari annahu sami'a turakatu bin jushimi ya ji turakatu dan jushimi yana ba da labari wato dan uwan baban nasa yana ce ya ji dan uwansa turakatu bin malik yana ba da labari ya kula yana cewa ja'ana rasulul qurbani jakadan kazirai na quraishawa ya zo mana ya ji aduna suna sanyawa sai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin shanin manzan Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi wa abi bakarin da sai na abi bakarin diyatan diyatan kullu wani da min huma ko ba diya diya wa tsora kuma dare na wancan zamani wanda ya aikata ɗayan abubuwa biyu man qatalahu wanda ya kashe annabi ya kai ya kashe annabi ko a ce mutu Allah ba zai ya kashe annabi kawai aw asarahu ko kuma wanda ya mutu ya kamo su suka zama fursunan yaƙi ko annabi ko abubakar ba bai na ma'ana jalisu shi surakatu dan malik yace ina zaune fi majalisin a cikin mazauni min majalisin zauni daga mazaunin jama'a na wajen hiranmu na banin mutulejin wato banin mutulejin a kabbala rajulun sai wani mutum ya fuskanto min mun da gari hatta kama alaina har ya tsaya a kanmu da ya tsaya a kanmu wani hana julusun mu kuma muna zaune faƙala sai ya ce ya suraƙata ya suraƙato ya kai suraƙato inni kadara aito anifan na gani ɗazu-ɗazun nan a daji ina zuwa akwidatan wani ɗan baki-baki na mutane bisa wahili a gefen hanya ko a gefen kogi ƙura'a ni ina gani ina tabbatarwa lalle muhammadan wa sahabahu annabi muhammadu ne da sahabansa kada suraƙato sai kurakatu dan mali ya san cewa annabi ne fa arabtu annahum da na san cewa su su ne ne annabi ne da sabon nasu kamar yadda ya bada yawa amma fa kuntu lahu sai na ce masa innahum laysu bihim cewa ba su bane saboda dabara ya je dai dan samu wannan dan kudin bin so wani ya riga shi dan haka ce akai ba su bane walakin naka sai dai kai ra'aita fulanan wa fulanan kaga wane da wane ne in daga ku da suka tafi bi a ayyunina tare da masu mana bincike yadda gona suna neman balatan abun hawan su dabban su da tabbacin suna neman sa lahu ma gare su su malabin su sai na zauna fil majalisin a cikin majalisin sa'ata wato sa'a guda suma kuntu sannan sai na tashi fata har su sai na shiga gida ba martu jariyati na umarci yarinya ta an takaru da min faransi ta fita da dokina wahaya ita yan wara'i akum akamatin a bayan shinge wato shi ne bayan ganuwa ta fita min da dokina bayan ganuwa ko bayan katanga fata hadisa ha ta rike dokin a wajen alayya a gare ni wa kasu ne kuma sai na shiga na ɗauki rumye mashi na ba a rashi na fita bihi da shi mashi din min zaharar baiki a bayan wato gida shi ta bayan gida ya fita to shi mashi da yake wani abu da yana da tsayi to shi ne zai ce ba a ɗarfi sai na sunkuyar da zuci da ruwan mashi asalin ƙarfe bai daga mashi jin sama ba sai sunkuyar da haka amma shi asalin ruwan mashi yana daga ƙasa yana jan ƙasa haka an dan kan goron kuma daga cikin ya ɗan ɗaga shi shine bi zucihi ainihin ruwan karfin al'arza yana jan ƙasa wa a farki na sun kuyar da aliyahu saman mashi din hatta a sai su farazi har na zo wajen doki na fara kimtu a na hau dokin fara fatu a sai na daga mashi na kuma na cire doki muka fara tafiya tukar rububi tana sauri ba sauri ba gudu ba gudu ba doki shine ma na tukar rubu ba na kusantarwa ba a cikin shirin buhari na ga haka wato gudu ba gudu ba tafiya ba tafiya ba irin wannan na abin nan da zo hatta da nautu minu an na kusa da su wannan jama'a to fa asara bi farsi sai doki na ta tuntube sai ta barya ta kifar da ni shine ta kada ni fa harartu sai na fadi shine ma'ana fasa abdu sai na fadi to da na fadi shine yayi wannan bincike da kyamare da na karanta muku zari fa kuntu ya tashi ba hawaitu ya je sai na miƙa hannaye na ina kinana ce zuwa asalin ainihin wato karina na jawo dan abubuwan da suke ciki na duba na fasta karashtu sai na fitar min ha daga gare ta allazalama wato kyamare kyamare to kun ga waɗannan su ne in aka ce aka ce boka to ba yi ne allazalam sun boka suna amfani da lazalam to babu zalunci mafi girma kamar mutum ya dubi malami na addini mai karantar da addini wanda addinin sa akwai makarantar Qur'ani ya kira shi sunan boka menene boka ya suke amfani da shi ga shi hadisi ya kawo mana da Islam kuma Qur'ani ya mana bayani innama al-kamru wal maizuru wal ansabu wal zalam rijisun min amalin shaytani fajtanibu Allah ya ce da giya da caca da ainihin gunki mai sur caca an sa gumaka na salam kyamare rike sunyan amalin shaida duk da kan tani daga ayyuka na shaida to wannan guka ya kuka kyan bane shi amma malami da shi bai da wani kayan aiki wanda yake qur'ani hadisi gawayi ahadari ashimawi mutiya dan wani littafin hadisi shi ne a gaban ka bai da wani abu daban sai wannan sai kuma tasbahanka sannan ka kira shi sunan boka wannan zalunci ne musulunci bai da haka ba kun ji dai nan an ce al-azlam kemare kemare nan kuma ga irin abubuwan da ake rubuta a jikin to shine sai fitar da al-azlam fatta qasamtu shine ya buga ya nemi rantsuwa da su a al-ruhun yalla ni zan cutar da su Allah ko ko a'a wasu za su cutar da ni kaji abin da yake rubuta a cikin samara to shi ba shi zai cutar da su ba shi ne ya nuna shi ne zai cutar to maimakon ya koma ma bayan ta canza shi ya bashi to sai ya komawa baka rajar lafi a karahu abinda yake kyama yake ki sai fita to sai fara kimto faransi sai ya hau dokinsa wa sai kin lazlama ya saba wa jamare sai jamare sun yi karya dukkan rububi wannan dokin na waje yana sauri da ni hatta ila sami'tu qira'ata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kaji wani arziki da Allah ya masa sai ya fara jin qira'a na manzon Allah manzon Allah sai yana qira'a wa huwa shi manzon Allah la yatafitu baya waiwaye wa Abu Bakare Abu Bakar kuma yusiru al-iltifata yana yawaita waiwaye sa har ya da farasi kafofin gaba na doki na sai suka nitse a ƙasa shine sahar fil arzikin cikin ƙasa hatta balaga ta rukuba ta yi ni har san da suka kawo jiyoyin doki. Bangarar tunan ma sai na faɗi ana daga kan dokin ta kafe ni sai na faɗi. Amma saboda na shi na wani tashi na sake hawa kan dokin ɗin ne saboda na shi. Sun mazarjar tuwa sannan na mata tsawa ne mata ƙaimi wannan halatta ta zabura falan takar tukurju ba ta zama za ta iya fita ba ya dai ha ƙabobin nata guda biyu. Falan masawat ƙa'imatan yayin da na roƙi manzan Allah manzan Allah ya sake ta kuma sai ta daidaita tana tsaye. Izalli asari ya dai ha sai gashi a gurbin ƙabofinta na gaba musanun wani murtikakken ƙura sa'i'un wanda ya yi sama fin sama yakin sama misal dokali kai kace hayaki ne kuma ga zafi. fasta kasamtu billar zalami nan ne kuma na sake buga kyamaren na ina neman rantsuwa da ku in ci gaba ne ko yaya don na ga ayoyin fakara da labi a karau abinda ne na gengin nan sai ya sake bayyana karkata ne ni kuma na nafi to da na ga wuya ya wuya fa na dai tuhum sai na kiraye su a wannan ruwaya na buhari amma sauran ruwayoyi ya ce sai na ce muhammadu na san wannan aikin ka ne ka sake ni to ya gaya ma eh dole fa na dai tun bil aman sai na kiraye su da amana fa waqafu sai suka tsaya fara kibtu farzi na hau abun hawa na a tashi tun har zo musu wa waqa fi nafsi sai ya aukuwa zuciya na tabbas hina laqitu ma laqitu yayin da na gamu da abin da na gamu da shi min alhabazi na daga ainihin rike jin kasa ta rike ta rike dabba na amun daga barin ku an sai ya zaharu amru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa al'amarin manzon Allah za ku din sai ya bayyana sai ya kuwa yi duniya sai ya shiga duniya fa qultu lahu sai nace da shi inna qaumaka lalle jama'anka kan ja'alu fi kadiyata to yana ba shi sirrin labarin gari ai ya rasulullahi an sayyidi ya duwan ya dawo da kai rakuma dari abubakar shi ma rakuma dari wa akbartum na ba su labari akbara ma yuridu nasu bihim labarin abinda mutane suke nufi da su ko da na gana shawiya kuma dama ni ma na ɗan zo da guzini na ce to ya rasulullahi bari in ba ku guzini kuma eh wa aralku sai na ba su alaihim akan ku azada guzini na na abinci wal mata'a da kayan da zan amfani shi cikin wannan tafiya da ina ba su falam yarza'ani walam yas'alani su akan kansu ba su karɓa ba kuma su tambaye ni ba a wani ruwa daban ba wannan ba annabi ya ce ba mu bukatar komai a wajen ta saboda haka ba ka su komai a hannun su ba su waɗannan din gabaki daya illa an kala annabi kurin abin da annabi ya ce shine wannan kalma akfi anna ka koya labarin mu ga kowa kar ka gaya musu ka biyo ta wannan hanya ka gan ya ce insha Allah haka zan yi ya rasulullah to shi ne da ya faru wannan kalma ya gaya wa manzon Allah fasta alfu sai na tambaye manzon Allah an ya katuba li kitaba amni ya rubuta min littafin amana fa amara sai umarci Amir bin Buhaira Amir dan Buhaira fa kataba sai ya rubuta fi ruqatin a cikin wani yanki min adimin na jarfata sai mun rubutun a jarfata a wannan ruwaya a wani ruwaya daban ba wannan ba a wani kashi abubakar ya rubuta malaman tarihi magazi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce wanda ya rubutu shine abubakar ba amir bin buhaira amma buhari ya gawo shi nan ba a kai ta mishi an bar maka amma su sun haɗu a kan mai rubutu abubakar ne ko ba a cikin fata aka rubutun ba an yi rubutu ne a cikin wani ƙashi a cikin wani ƙashi aka rubuta wannan shi ne abin da ya tabbata a wajen sun malamai masana magazi ba wannan babin harkar su ne ba ilimi ne na jirgi da ta addini ko na addini imamul buhari zai magana ba to ala ayi halin ne babu yin kirani annabi ya umarni aka rubuta aka bashi summa mala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to shi ne annabi muhammad da abubakar ko suka zauci suka bar shi kuma ya koma duk wanda ya roƙe shi na fi nan na yi bincike kun sani da na ci domin lokacin da ya fita ana ce wai da labarin ya samu ya fita neman annabi domin abin da baya kun yazo ya bayyana domin yan gidansa ko yarinyarsa da yaronsa kun ba mutanen maka labarin ainihin mai gidanmu ya fita neman annabi aka ce a shi kenan mu ta ya biya ai tun da ya fita neman annabi sai ya dawo da shi a tsoraka akwai naci sai ya dawo da annabi to ya dawo da annabi to da ya dawo a ga ikon Allah duk wanda ya rasu shi hanya ina za a je nemo a laita a karkafi nan karkafi nan na duk na riga na bi na karada sun san ni kuma kwararre ne a ga shi a haka ne to sai a zuwa ɗauki wani na iya aka yi rinka korewa annabi jama'a ya rinka korewa annabi jama'a kun ga yawa annabi hidima to da ya dawo sai suka ga ya dawo jikinsa ya yi sanyi ba kamar yadda ya fita ba ya zo ina bincika zan same su ba wannan fuska ba da shi kamar ba ta dawo da wani fuska anya kai ma ba rakin tsoro ne na ne ba koyi kama kan wani ne ya samu dan gaba tsoro ni din ni da zaka ce mai zo a nan akwai wani ya sani ba in gaba da ka kama na kai in kai ta jaro ne ka kama na in ka kai ta jaro ne ka abin kuma zama abin da zama shi kuma abubakar da manzon Allah suka yi gaba idan abubakar ya tuna za a yi fitowa annabi ta gaba sai wuce gaban sa ya tuna za a zo ta baya sai fito ta baya ya tuna za a zo ta hagu ya zo ta hagu ya tuna za a zo ta dama ya zo ta dama wannan haka ce wannan an ɗauki hanya kenan za a je a shiga garin saurin wannan kogo na saurin din nan aka je aka zauna na rasulullah bayan da suka fito ko shi suka kama hanya tafiya garin madinatul munawwara to anan ne kan guzarin su ya kare da rana ya tsanani hanyar da suka biyo sai aka ga wani babban dutse ta yi ɗan girma haka da rana yana cutar da manzon Allah abubakar ce ya rasulullahi da za ka yi da zai mu je girman nan maka shimfiɗa ka kwanta ka huta kuma haka aka yi annabi ya yarda ka kai kan shi a girma ya mishi shimfiɗa ya jinjara ya kwanta ya huta yana bacci abubakar kuma ya tashi yana kewayawa yana nema ina zai samu abincin da zai kawo manzon Allah to shi sai ya da wani mai kiwo ya ce ko akwai abin tatsa ya ce ke wa ƙarshe dai dan ba su gaba suka tatsu wannan nono nonon ne da ɗan ruwan da kuke da shi da manzon Allah ya farka ya zuba masa wannan ruwan ya ba manzon Allah ya fara sha sannan waɗannan yaran sannan shi sannan sai na rasulullah ya ce ko sai mu yi gaba to shi ne suka yi gaba ga sunan sai gidan ummi ma abadin Allah ƙara ya ja gare ta suna neman abinci ba abinci lokacin ya kare sai wannan ramammiyar akuya ko tinkiya wadda ta riga ta yi zawayi ma manzo Allah ya ce a izini a kasa manzon Allah ya yi mu'jiza duk wannan tarihi kun kan shi ya tatsi nonon ya sha ya ba masu wanda suke tare suka sha shi ma ya sha Abubakar ya sha annabi ya tatsa ya ba da wani ta'ajiye suka wuce wajen ummu abadin Atika su kenan mijinta ya dawo ba abinci a gidan sai ga nono idan kika samu nono ta ce wani mutum ne bai kama kaza ne kama kaza ne kama kaza a zo ga yadda muka yi da shi ce ai mu ci na zama ba sai mu bi eh wannan duka duka ga dukkan alamun shine annabin karshen zamani din nan shine suka kama hanya kuma ana bin manzon Allah har ya zo ya tsatsaya inda ya zango zango ne karshe dai har ba karshe kuma har ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya shigo cikin garin Madinatul Munawwara ko kamar yadda zamu karanta hadisin gaba zai nuna mana yadda manzon Allah ya shiga cikin garin Madinatul Munawwara to jama'a mun rabu kai a cikin wannan sai mu sai Ibrahim radiyallahu ta'ala an Allah kare ta gare shi wata ina ke daga cikin waɗanda suka san wayar Rasulullah shi ne ke cewa bayyana kuru bayyanan manzon Allah yau ya kira shi da suna furuzun nabi kamar ma farza min alimurla ko furuzun nabi sai shi akwai wasu wurare na tarihi a bayan ƙasa sun yi shura wani abu ba ya taɓa su daga ciki akwai katangun kibira ya ce to ina son fara yin magana da ita katangan kibira shi ne shi bayan shi ke katangan kibira ke ce katangan kibira ke ce katangan da baki faduwa shekara da shekaru ko tsagewa biki ba bare ki dare bare ki watse to yau gashi ana yi wani abin haihuwa a birnin makka ana haifan shi ba shi ba ba haifan shi bayyanansa bayyana da haske tashi bawon sarkin cika duniya haske manzon Allah yana zuwa yana sauka akan ainihin kiwa da kitira sai ta daddare ta daddare ta farfashi da shi ne shekar yake muhadaba da ita ake wani kifira hal da haka wa an zara rufin nabi yadda kifira ta kakara a kifira a nushar wani ja'a muhammadu da aya ihir kubura wa kadurka abdara haka yi ringa kura ya ringa kura ya ce kai iwan da ke nake magana ya ce ka tangan kifira a iwan kifira rufin nabi bayyanan annabin da haka ya miƙe ka ya tashe ka ya mai da kai lukwe-lukwe kamar toka. Bayyanan ka ba shi annabin ba, la bayyanan ka kuma bayyanan annabi ne ya mar da shi ya mai da shi wani kisa haka da yanzu son garin annabi ne ya zo da kansa. Yin ga son ka. Ko kuma ba yi wani kisa ba, ko koran manza wata ko wannan tarihin kuna da shi ko a yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. wanda wanda ba ta gaba ta kade wanda ba ta mutuwa ta mutu katangan da ba ta zagewa ta mutu take sai tarihin da yawa ake yi to shi ne ba yake magana da su shi kuma mai kisra yau kisra kana gagara da wani mulkin ka wannan yin ke kai komai a waje na ba ka ga kisra to gani nan yi mun ga Allah to gani nan amma ya kanu da hali mulkin ka na ba wani dan yaro ne can a cikin sakon ma yaro ne ko zan tsara ka fita ma bari ka ga yadda zai kace kace da mulkin naka za ka ba shi kambin aka ba shi kwantanya aka ba shi rigan aka ba shi wandon aka ba shi safan shi ko sai ringa ɗauka ya ba wannan ya ba wannan ya ba aka yi kacce kacce to ina manzon Allah shi da gudu amma ni wani ke mu to jama'a wannan shi ne annabi Muhammad wanda bai san annabi Muhammad bai san annabi Muhammad annabi ne da Allah ya mana baiwa ya ba mu shi kyauta ba tare da wai mu mun cancanta ba ina ga Allah kurum Allah ya zantar muna annabi ne annabi namu ne saboda Allah mana wannan kyauta ba yi wasa da annabi wallahi ba za mu yi wasa da annabi ba to jama'a mun gode muku Allah ya saka muku da alheri za mu kwana gobe mun zo sai mu dauka daga nan inda muka ajiye karatu Allah ya sa gama lafiya malaman mu Allah ya saka muku da alheri sai man tsaro na shi siyasa Allah ya bukatun ka Allah ya kara maka lafiya abinda kake so na alheri da'iman abadan sarmadan Allah ya maka abinda kake tsoro na sharri kai kanka da mu almajiranka da ayanka ba ki ɗaya Allah kare kuma ya ba mu albarkan shi ruhi ziyaka ya ba mu albarkan shi sharu a madin anwaru ya ba mu albarkan shi ya shi mushe ibrahim radiyallahu anhu ya ba mu albarkan manzon Allah ya ba mu albarkan manzon Allah duk shi wannan da suka koma ga Allah musamman malamin mu shi malam Abdullahi baba ne su malam Lawan mu kumbudi da sauran malaman mu gaba ɗaya mun shiga rubuci addu'a Allah ya buƙar Allah ya gafarta muku Allah ya nawara muku Allah ya kira kurakuran wannan mawdu'i da ɗan uwanmu ya shirya kun da kan yayan mu ali muna muku addu'a bukatun ku Allah za ta biya muku za wurin mu fadi nan duk abin da kuke so na alheri Allah mu abin da kuke tsoro na shari'a Allah kare ku a shi Alhaji dan kudu ya Alhaji Usman harkokin da kake Allah kare masa Allah kare masa Allah kare ka Allah ya taimake ka Allah ya inganta zuriyarka iyayen ku da kuma koma da Allah Allah ya kan ku mu ma Allah ya kan namu iyaye iyayen mu kuma muke tare da su wannan bincike ko ina Allah ba mu karga mu da shi ku ga ta biya bukatu ga ku ba mu tafsirin kasuwa da irin kujerun su jama'an gidan burba ga baban mu shi ma daga gidan burba tun tun muna muku addu'a da wannan alhazan da muke tare da ku da sauran ɗan ma almajirai tun muna muku addu'a imamin gari da na'ibi da na'ibi na'ibi duk Allah ya saka muku da alkhairi malami malam wani Allah ya ƙara musu lafiya Allah ya biya bukatunka Allah ya kasa kafatanka albarkan su da rasulullahi rabbi musa mai gari Allah ta zama na kafatan ke kara masa lafiya ya biya bukatunka a matan juma ne ga Allah ya biya bukatunka don albarka lana rasulullahi noma Allah ya biya namu albarkar mu don Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam galabi man gari Allah ya saka maka Allah ya sallaka maka mataki Allah ya saka maka Allah ya sallaka maka saboda Allah ya saka maka Allah ya sallaka maka dukkan masu mulkin mu har shi ne na kaba sarkin yake mun shiga da shi cikin addu'a abin duk da yin rana alheri Allah ya masa abin da yake tsoro na sharri Allah ya kare shi kare kuma duk wanda zai nufe mu da alsharri a wannan gari namu mai albarka gari yake Allah ya jura masa da sharrin ga hannunsa Allah yana nufin alheri ne shi Allah ya shi shi amma Allah kai mu kuma na alheri shi Allah ya jura masa da sharrin sa mu Allah ya kare mu Allah ya kare mu على أي عالم كما الله يقام بعلم محمد كما الله يقام بعلم محمد الله يقام بعلم محمد الله يقام بعلم محمد Allah ya ce ina ne roƙo a yi wa Najeriya addu'a ba duniya a yi wa Garaba addu'a a yi wa Kito addu'a shi ma kanka masa addu'a bukatunsa Allah ya biya masa Allah ya biya namu iyayensa Allah ya fitar su muna Allah ya fitar namu iyayen zuriyarsa Allah ya inganta nasu muna Allah ya inganta namu albarkan jibi rasulullahi وجماعة منا ربوها كرم كامنا الباقية والثلاث الباقي لإن عندنا